بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على ما في الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وجعله ci gaba da karatun littafin al'ada da muke gabatarwa a wannan masallaci da ke zawo wajen shirin kabir a masassun jihar yobe kamar yadda muka saba a yau za mu ci gaba da inda muka tsaya inda mulana shek ibrahim ya ke cewa mutajidan adabahum mutaba wanda jiya mun yi bayanin cewa ladabbai sukan kasancewa wasu ababe waɗanda su ba sharuwa ba ne abubuwa da ake bukatar su waɗanda suka shafi mutuwa waɗanda suka shafi kuhuri da shuhuri a lokacin da take lazi ko wajifa ko cikin juma amma lokacin da kake ibadu gaba ɗaya to ganin wahalar wahalar mu'amala da ladubbuka to shi ne cinta bidan adaba mutaba ma'ana ka kusa ka kuntata kanka wajen ƙoƙarin jin mu'amala da ladubbuka na wannan tsarika mai albarka al-mutaba waɗanda ake la'akari da su aka ce al-mutaba abin da ake duba shi ya zama abin dubawa ya zama abin da za a yi aiki da shi mu'aziman li ahadihi jami'a la siyama khasatu kulli mutiya yace wannan yana komawa zuwa ga mukammilan da muka ambata da mukabidan karkashin iyarai guda biyu da muka ya baya wanda muka ce a mayar da su su zamanto mansubai da har shi ne yake da a mayar da su su zamo akhbar na kunta da ya fara a baya illa idza kunta dawamun tasluhu ay hala kaunika mukammilan shurutahu wa mukadidan adabahu wa mu'azziman li ahdihi yakan komawa kan wancan gaba daya ma'ana kana mai girmama ahadin wannan tarika anan ma ya zakkara tariqin sai ya bashi dalili na muzakkari mu'azziman li ahlihi mu'azziman li ahli tariqi kana mai girmama ahalin wannan tarika su ne waɗanda suka karfe shi yan uwanka waɗanda kuke yin wazifa tare da su waɗanda kuke cikin juma'a tare da su za ka kasance masu girmama jami'an gaba ɗayan ba za ka yi wariya ba in dai wannan ahalin tsarika ne na tijaniya to za ka girmama su gaba ɗaya lafiyar kasa ya ce musamman ma keɓantattu daga cikin ahalin wannan tsarika keɓantattu su ne mukaddamai su ne shekulai waɗanda ta hannunsu ne ake samun sanadi mustaqili ake samun ijaza ta hannunsu ne ake samun tarika ita kanta su ne masu tarbiyyantarwa kamar da zai zo yi magana a kai su ne ke bantattu saboda su su 'yan tijaniya ko tsarika ta tijaniya ko tsariku na tsufaye gaba ɗaya sun kasa waɗanda suke nasartuwa zuwa tsarika zuwa kashi kashi akwai wanda yake da mashika wannan shi wanda yake da mashika shi ne shehi malamin tsarika wanda yake kaddamar da mukaddamai wannan shi yana sama da mukaddamai sannan kuma akwai kasa da mashika su ne mukaddamai waɗanda ake kaddamar da su an ba su izinin an ba su izini su dinga shigar da ko lafanawa mutane tsarika akwai wayannan sannan kuma su mukaddaman kashi biyu ne akwai waɗanda suke da izini su yi tarfini tsarika tijaniya ga wanda ya so ya kafa akwai kuma waɗanda tare da su mukaddamai ne akan ba su izini kuma na tafiri in suka duba wani ya cancanta to su ma su kaddamar da shi su ma su kaddamar da shi da zaman to mukaddami akwai wayannan sannan kuma bayan wannan akwai kuma a muridai muridai su ne waɗanda suka karbi ɗarika ta tijaniya suke yin ta yadda aka tsara ta kamar yadda jiya muka bayyana wannan su ake cewa muridai sannan bayan wayannan akwai ahababu masoya su wayannan wasu ne waɗanda ba su zo an tattara musu ɗarika ta tijaniya ba amma ana tare da su a zawiya ta abubuwan da ya taso na zawiya da su ake yi galibin wayannan za su same su ko wasu manoma ne za su same su wasu ko ɗin kasuwa ne ko wasu ɗin ma'aikatan gwamnati ne wayanda ba a ce musu yan tijaniya sai dai a ce musu masoya saboda da tijani shi ne wanda ya karbi tsarika zatar tsanta sannan kuma yana yin ta wani shi ne da tijani wani shi ne ɗan tsarika wayannan su ne kashi-kashi din mashifa sai mukaddamai waɗanda suke da izinin takdiri sannan kuma sai mukaddamai waɗanda suke da ilimin talfini sannan kuma sai muridai sannan kuma sai ahaba waɗannan duka idan aka aka yi islafin ɗan tarika ko ahadi to da su ake nufi gaba ɗaya gaba ɗaya da su ake nufi dalilin shigo da wayanda suke makoya ko da ba sa ba sa wazifa ba sa zikirin juma'a ba su karbi tsarika ta tijaniya ba saboda hadisin abu huraira wanda imamu bukhari ya rawaito shi da imamu muslim inna lillahi mala'ikatan sayyahin a wata riwaya inna lillahi mala'ikatan sayyaha yaltamisuna majalisa zikiri wannan hadisin ma'ana Allah yana da wasu mala'iku waɗanda suke neman wuraren da ake taruwa ake yin zikiri a wannan hadisi mai tsawo a ƙarshen hadisi mala'iku in suka sauko sukan shaida wa Allah mun bar wasu bayanka suna tasbihi suna hailala suna takbiri suna zikiri sai Allah zai fito ku shaida ku ne shaida na gafarta musu gaba daya sai mala'iku su ce a wasiki islam wasiki man dai tasiri inna ma marra alaihim faqada cikin su ai akwai wani cikin su akwai wanda baya cikin su shi ba zikiri yake ba yana wucewa ne sai yake zama a wajen kawai yana wucewa yake zama a wajen to su suna zaton cewa shi wannan baya baya cikin wa'inda aka gafarta sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa lahu ghafartu shi din ma wannan wanda yake wucewa yake zama cikin su to shi din ma na gafarta masa sai Allah yake cewa lahumul qawmu la yasqa bihim jalisuhum aw riwaya humul qawmu la yasqa jalisuhum babu fitnah Allah subhanahu wa ta'ala ji to ai su wayannan waɗanda suke yin zikirin nan wasu mutane ne waɗanda a sababin su abokin zaman su wanda yake zama a kusa da su ma ba zai zama to shafi da wuta ba shine hum qaumun la yashka bihi jalisuhum kenan to kaga duk wanda ana yin abu yake zuwa yake zama to yana da ra'ayin abun yana son abu ko kuma yana son masu yin abu to soyayya sai Allah subhanahu wa ta'ala a dalilinta sai ya shigar da shi cikin su to dalilin wannan ne hadisi ya zo man kasara sawa da kaunin fa huwa minhum duk wanda ya zo ya yawaita mutane ya yawaita adadin mutane to shi din yana cikin su to saboda haka su masoya irin wannan suke shiga cikin ahali din wasu su ma sukan iya samun wilaya sukan iya samun wilaya zama waliyai ta hanyar kula da zawiya ta hanyar yiwa zawiyar hidima da shegunan zawiya da kalifofi hidima da daukan tawayyar baki sai Allah subhanahu ta'ala ya kyautar walitaka ya ba ba komai suke ba babu nafi babu tahajjudi babu komai ba sa wasiba ba sa zikirin juma da wannan hidiman suke kai wannan matsayi din to saboda haka ne a nan da ya ce mu'azziman li ahlihi jami'a ahalin tsarika ya hada da wayannan bangarori guda biyar da muka ambata gaba daya amma tare da sanin cewa muridi da muka bayyana yadda aka fahimci muridi da kuma yadda yake a gun sufaye din daban ne wanda al'imam abu qasim al-kushairi cikin asar da yake cewa al-murid din aduka a zahirin luka isim fa'il ne na arada yurid iradatan za ka ce al-murid mutumin da haransa yake son yayi wani abu shine aduka yace amma a istilahin malaman sufaye kuma aka fi wannan ne mutumin da ba ya so ya yi abin da yake so ma'ana aka sun buga ke kawai shi abin da shege da yake so abin shi yake so ba shi da ra'ayi ba shi da wani abu da yake ransa shi kawai da abin da yake ran shege sa mai ba shi kwarjiya duk wanda ya yi umarce shi to wannan shi ne abin da shi yake so ma'ana aka fi akasin buga kenan shi ne wani sufi aka tambaye shi aka ce mishi ma za ku ridu sai ya ce uridu Allah urida ma za ku ridu ya ce uridu Allah urida yake cewa menene kake so ya ce ina so ne in zama ba na so ko ina so in zamanto cikin waɗanda ba su da ra'ayi ba su da wani mutum wani abu da suke so na shi ne uridu Allah urida to wannan shi ne to domin haka ne idan aka tabbaka istilahi na muridi din kusan yanzu idan kace ba su ce na mayaɗa kamar da za mu zo mu bayani abinda mazan shi ya zai zo yi magana a kan cewa lallai wanda ka jibinci ta mishi da harkokin tarbiyyarka da tarikarka to za ka bi shi sau da kafa hatta ko da ka ga wani abu da ya umarce ka zahirin irin ilminka ko ya saba wa irin tunaninka da ilminka za ka bi shi shi wanda yake taurau ba na fafata ra'ayi ne zai zo ya bayani a kai to saboda haka in aka tabbata ka'ida da istilahin muridi din su sanin zai da ce babu baya saboda shi shekin kare in har kai muridi ne na gaskiya to ko da ya take ka ko da ya kore ka ko da wani abu da kake so dukiyanka ya ɗauka to duk ba ka da magana ce wannan din maimakon ya ba ka haushi ko ya ba ta maka rai to za ka yi farin ciki za ka yi gona har shi ne wani yake cewa walau asbabuni kulla yawmin wa lailatin a ala ghairi dhanbin tarrani wa hudu yace shekunai na wanda suke bani tarbiya da za su na azabtar da ni kullum safe da yamma ala ghairi dhanbin ba tare da na mutu wani laifi ba kafin shi azabtarwa ba tare da mutum ya yi laifi ba ya ci ba wa mutum ciwo da haushi amma idan kai laifi to da Allah saboda abu kaza da ne shi ne ake yi ko shi to saboda haka shi ala gairi zambin za su na azabtar da ni safe ko kuma kullum dare da rana ba yankewa ba tare da na aikata wani laifi ba sarrani wannan azabtar da ni da za su ke min zai sami farin ciki da murna wa rabitu kuma zai yarda da abin da suke wannan shine na kwarai shine wanda imamu sha'arani yake cewa farkon lokacin da zai shiga harkar tsarika ta tijaniya ina tijaniya zai shiga harkar tsarika to shine sai shehinsa da ya ga zuciyarsa ya rataya da kan ilimi da karatu da littattafai wasu wanda ya wallafa wasu wanda ya tsaye su da kuɗi masu tsada to sai da ya kira ya ga wannan shi ya fi damu shi ya fi so wannan da sai ce mishi to ka je duk littattafan da ka mallaka wanda kai ka rubuta da ka siya gaba ɗaya ka je ka ka je ka rarraba su ka kiskar san da su zama ko ba ka rubuta ko ɗaya na idan ka zo ka zo guna a nan da zan ɗaura ka hanyar da mu muke biya su kan shi Allah da ya taimake shi sai ya yi haka to daga baya ya zo ya kasance littattafan da ya je ya bayar da su ya kyautar da ya salwantar da su dan ya kasance duk suna kansa kuma ya kaji ya rubuta kowar da littafi yadda ya ga dama yanzu in dai ba kamar irin su a shirya musayi ba a tarihi ko irin su abu abdurrahman kulani ba ba a san malamin da ya rubutu a cikin sufanci irin a limam sha'awa ba to wannan shi ne abin da ya kamata a sani muridi muridi da ake faɗan ba wani abu ne wanda yake da sauƙi ba akwai murid akwai mura shi mura ɗin kuma yana sama da murid sai dai mutane suna haɗawa suna bayani a kan su ne gaba ɗaya murid daban murad murad daban shi murad yana sama da murid ko yana duk suna daga cikin ahadin tsarika ahadin tsarika wanda ke mu'azzimin da ya hadihi shari'a lafiya mal khassa khassa din su ne shehunai da kuma mukaddamai wanda su kuma shehunan mataki mataki ne shi ma akwai khassa akwai khassatul khassa kamar da mukaddaman kamar da muka bayyana wani mukaddami yana sama da wani mukaddami wani mukaddami yana da izinin takadimi wani mukaddami kuma bai da izinin takadimi to shi yasa yace lafiyan khasatu kun muti'a yace ka kasance mai biyayya ga su wayannan ke bantattu din bayan ya umarce ka da girmama su sannan kuma yace ka kasance mai biyayya a gare su kamar da karin bayani akan biyayya a gare su da kuma jin su sau da kafa zai zo nan gaba ta insha Allah subhanahu wa ta'ala yace idza shara'ata fi dikari wurdi falazim al-adab qadra al-hadd yace idza shara'ata fi dikari wurdi aka ce iddika iddika masdari ne na iddaka yaddakir shine wanda yazo a cikin qur'ani waddaka ba'da ummatin ana nasukum bi ta'awudihi shi ne ya zo cikin suratul qamar fa hal min muddakir wannan ne ya zo asalin kalmar daga zakara ne zakara ne zukur wannan shi ne sulasi mujarrabi kenan zakara ne sai aka mayar da shi a rawatu ista'ala ista'ala sai ya zanto istakara istakara to a ka'idar malaman sarki idan ta na ista'ala ya zo bayan zan ko bayan dan ko bayan zaira to wannan taɗin za a yi ijidalin sadaddan za a yi ijidalin sadaddan taɗin za a mayar da ita dan misali istakara zakara ne ala wajen istahara to sai ka mayar da wannan taɗin dan sai ka ce iz zakara iz zakara haka ne misali za ka ce istada istada ista'ada ne na zada na zada ita istada to sai ta din ka mayar da ita dan ka ce izzada shi ne wanda ya fi tsani wanda ta zo fi ka in salatan ya fi tsirina wazdadu wazdadu shi ba a tsanuka wazdadu wazdadu ta din aka mayar da ita zuwa dan haka misali haka nan a iya zama so bayan bayan danne ta ista'ala din idan ya zo kamar yadda idan bayan kwani ake mayar da tafin bayan kwafi ko bayan kwa ake mayar da tafin kuma ta koma da za bayan kwafi da ba kuma za a ci mayar da tafin ta koma ba to shine anan in ka ce istakara sai ka ce istakara ta dinka mai da ita dan bayan ka mayar da ta dinka kuma kana da waje shi guda ta ga zanda zanda dan sun haɗu a waje daya in ma ka mayar da zandin ta zamo dan in ma ka mayar da dandin ta zamanto zan ma'ana aka ko zan ta zamo dan za su zama to da ko da su zama to za wanda wajihi guda biyu duka jahili ne idan zan din dan din ta zama to zan sai ka ce izzaka izzaka ka mayar da dan din zan bayan ka bayan ka mayar da ka dan dan din kuma ka mayar da ita zan sai ka idigami zan din asalin zuwa wannan zan din sai ka ce izzaka au ko kuma kamar yadda zantin asali zuwa dan sai ka ce iddaka wanda a wajibi na luga kamar yadda kamar yadda zantin ta zamanto zantin ya a wajibi luga misali saboda asalin wannan kalmar ba za ta mata ba idan ka ce iddaka to kowa ya riga ya san da cewa daga wannan zakara na tunawa din ne amma idan ka mayar da idan ka mayar da ka mayar da a zantin da kace wadda ka wani zai dauka wata kalima ce daban ba kalima ta zakara ya zukuru zikiran na tunawa ko an bato ba wannan bace wata kalma ce daban to amma a cikin qur'ani gaba ɗaya wannan lugha din bai zo ba wannan lugha ce dai yazo wadda kama fahal min muddakir mayar da zaldin dalolin shi ne yazo a cikin Qur'ani kamar yadda muka ambata daga baya to saboda haka anan idan ka ce idza tarata fiddikar fiddikar azali idza idza tarata fiddikar fiddikar mawurdi idan ka shiga cikin ambaton in ka shiga cikin ambaton wurdi wurdin nan ko lazimi ne ko wasifa ne ko zikirin juma'a ne shi ne fijikari fijikari wurdi kenan falazimi al'adaba ko kalazamci ladabi shi ne wanda a baya ya kawo ladabin a jam'i bukadi dan adabahul mu'tabara wanda adadin mufradi da jami'i shi ne al'ada daga bai na yin zikiri kan lazance su ma'ana kan lazance su to shi ne kada ka rabu da su daga farkon fara zikirin ka har zuwa ƙarshe ladadin yin zikirin kada ka rabu da su ma'anin wannan kuwa shi ne ya kasance zikirin da kake yi shi ne kawai a gabanka shi ne a ranka kamar yadda shi ne a harshenka shi ne a hankalinka kamar yadda shi ne a harshenka sannan kuma shi ne a gaɓoɓinka kamar yadda shi ne a harshenka kada ya kasance kawai zikirin kana yin sa ne a harshe sauran gaɓoɓinka suna nan suna yin zurrukan su daban zuciyarka na tuna abubuwa daban-daban na harkokinka na yau da gobe to domin haka ne yana ɗaya daga cikin kurakuran da da yawan mu muke yi wani yana lazimi aka bugo masa waya sai ya kace ya dauka wani yana yin lazimi in wani ya masa sallama sai ya kaba wani yana lazimi sai ka ga zai iya katsewa ya zai yi wasu jirgin ka yi ya zo kuma ya ya daura kai a ka'idan lazimi wanda shehi yanzu yake magana akan lazamtan ladabi a ciki to shi ne a lokacin da kawai za ka shiga lazimi ya kasance kawai babu babu wata harka da za su iya kaje ka in ba iyayenka ne ko wasu malamanka ne suka kira ka ba to babu wani abin da zai katse maka da laziminka da kake yi kuma farko kafin ka fara ma ka kashe wayan ka gaba daya ba wai ka sa ma wayan silent ba za ka kashe wayan ne gaba daya saboda idan ka sa a wayan silent da Allah in ka ga wani mutum babba ne ko wani wanda kake jira ya shigo ma ne hankalinka zai dawo kan wannan kan wannan waya ka kashe waya gaba daya sai ka gama lazumin ka a nutse hankali kwance da sukuni da huzuru kan a tsinake da harshe da zuci da gaɓoɓi gaba ɗaya suna zikiri in ka gama in kuka shiga sauran harkokinka gaba ɗaya wannan zai nuna ka ba wa zikirin da kake muhimmanci hankalinka yana kai ka yadda abin da kake ibada ne zai bayanin wasu daga cikin waɗannan da bai a nan gaba shi zai ce falasi da adaba ta lazanci ladabi tare da ambaton wannan wurjin da ta shiga ciki sadar alhaki yake gurgudun iya ko gurgudun iyaka saboda jin ladabi a cikin wurin martaba martaba matsayi matsayi ne shi yasa shi ya ce tazar alhaji gwargwadon iyakan da kai za ka iya yi irin ladabin da kai a irin matsayinka da makaminka za ka iya za ka iya jin su wannan magana ne a dunkule zai zo yi bayani a kai domin shi wannan ladabin da ake magana a kansa sun karɓi su kashe-kashe kuma suna da alaƙa da makamin da kai ɗin farko akwai wani ladabin da na zikiri wani zai iya yi kai ba za ka yi ba saboda cikin waɗannan ladabuka ana so a sani a lokacin da kake mutu na lazumi da kasance Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu ta'ala shi ne a yanka ba ka jin kowa ba ka jin komai ba ka jin kowa sai shi to sai da ku haka din kai ba za ka yi ba matsalar da matsalar ka bude ta ba ka yi wannan ba ba ka san Allah ba shi yasa ba ka yi ba to a idan wannan ba zai yi ba to ya kasance lokacin da kake mulki ko kake ma ibadu gaba daya manzan Allah shi ne ya ranka a zuciya saboda manzan Allah ya fi kusa da kai fiye da Allah hali da muke nufi da wannan ba wai na magana akan a asalin kurbu ba ne a asalin kurbu Allah ya fi kusanci da kai fiye da kowa wani an akwaro ilayhi wana wana abin wana an akwaro ilayhi na hadar da wani ba wai za su ala shi ibadi a nisa inni kare amma ta wannan ɓangaren kenan amma ta wani ɓangare da ban kuma ma'aiki ya ci kusa da ke saboda ma'aiki za ka iya surar ta da surar yanzu misali a tafida da mara imam da aka baya karanta mana a farkon bada ne ku ga wani shi da ya surar ta mana ma'aiki shi fakman lin fakman shi kaza ne shi kaza to in kai a cikin ma za ka iya ƙoƙari ka gano ga irin yanayin haya da tura na ma'aikiya da sauran shekara ke ko ba komai ma shi ma'aiki ka riga ya karɓar da cewa mutum ne aka aiko ka inda ya ka ya zama ba mutum ba ne irin ka to a da duk waɗannan za su taimaka ka iya hango shi ka iya hango shi ka iya tuna tuna tuna amma in Allah ba ku wata tura ko wata kamanni ko wani halitta wanda za ka iya kawo shi a zuciyarka wanne ya yake da wahala to kasancewa suna yake kai turarsa da aikarsa da kamanninsa ne ake ta gaya maka ba ka taɓa ganinsa ba to wannan ba zai ba da wahala shi ma'aikin kuma ka kasa shi dole shi zuciyar ka kana sunan da kake yi to shi yasa aka ce maka to ka kawo turar shekin shekin da yake ba ka tafiya har wannan sauki ne da shi eh yanzu ni ne a zama ko lokaci in sa ba da imamu a raina wani abu ne ba na taɓa ganin sa na san kamannin sa na san waye take zan yi sa shi a raina wanda an sauƙaƙa ni ne to saboda haka ne aka ce duk waɗannan ba ma in ya gagara saboda ce ka wanda ya baka tsarinka wanda ya yake baka tarbiyya to kaga ai ka san shi ka san kamannin sa kuma yawanci kuna ganin tsara tsare ba abin da yake shi saboda shi laifin ya fi ɗaukar turar abin da yake yawan ganin ya fi ɗaukar tura abin da yake yawan ganin sa ya fi tuna abin da yake yawan ganin sai zama su wannan shi ne ya zama ka sauki to ka ga a ne matsayi matsayi ne haka cin kana yin fikiri banda Allah sun ba ba ya zuciya kana yin fikiri banda manzo Allah sun ba ba ya ba komai a zuciya kana fikiri banda shi a musulmi ba kowa a zuciyarka kana fikiri banda shi a ashe a Ibrahim ba kowa a zuciyarka kaga wani ma ana ai ba da akwai wanda ke saba ganin shi Ibrahim kusan yawancin wani na da wani da shi Ibrahim kaga duk wanda ba ka taba ganin sa ba ko da kana ganin sa a farko sai da zuciyar ka zai baka ba ba kamar wanda ka gan shi a zahiri ba so ba to shi yasa yace kasar alhaji ana abin tambaya zai zo shi zai zo yi magana dan menene aka ce maka in za ka yi mutu ka sa shi ne ka akalla shi ne da ba ka yi ka ko ce ba ka tafiya ka sa ka abin da yasa aka faɗi wannan saboda kada zuciyarka ta dinga yaushe yaushe ta sauwata ta ta hawata zikirin da take yi abin da ya sauki ishirin da ka sa a ranka abu ɗaya ya shi ne a ranka har na ka gama ka gani abu ɗaya ya shi ne wanda shi ne kawai in kuma ba da tashi yin ka zuciyarka ba abubuwa ne da yawa za ka fi kuci za ka iya tuno ma a da irin abubuwan da ta gaya maka ta ɓata maka da kafin ka shiga cikin wannan jikin za a iya tuno abokinka da ba su da yake jinka za a iya tuno wasu bukatun ka in ka gama wurin da za ka je za ka je kasuwa ka yi za a iya tuno wani alkawarin da suka yi za a iya tuno kowa za a iya tuno kowa amma lokacin da aka ce ka saka shaikinka kawai a hanka to tunaninka da hankalinka ya tsaya kan kwashi kawai ka wacce mutum da kake yi zuwa kawai da shi wancan da ba abin da ake kawai wannan shi ne zai rasa zuciya wannan shi ne zai rasa zai rasa zuci zai rasa tuni zikirin ya amshi sunan tsaye jari sunan tsaye zama kan zikirin shi ne ibn kayyim zuciya duk da almajin ibn taymiya ne a cikin madarisin sarki yake cewa zikirin da yake haske kare bai raba ya yi zuciya ba sun sun faru kwata ba sa kiran shi jiki a istilahi su ba sa kiran shi jiki sau zikiri ne harshen ka ne yake tunaninka ko kuma tunanin yana harkokinsa a waje har da bisa yake sannan ma ba sa saka shi cikin lissafi ba sa ambatan su cikin to saboda haka ne suke kiran shi shafi ma'ana idan su aka ce ya shiga cikin shafi shi ya tattare lambukan sa gaba daya a zallan dukkan ka gaba ɗaya ka tattare su a shi lokacin da suke murbi don da shi ne ba ka zikiri yake ya ba ka take ba ka tafiya fa fa ko mai abuka kana cikin cin kenan idan kuma ba wani bane ko ƙwarwarka da tunaninka yana nan a tsaroke kamar yadda da muka faɗa da saboda abubuwa ne waɗanda suke kan hanya amma lokacin da baka da ilimin sa za a ce to dan menene za ka yi ko kana ibada ce ka sa wani mutum a haka me yasa ba za ka sa Allah a ranka me yasa ba za ka sa mutum a ranka ba mutum ba shi wannan magana wanda zai ce ɗan ɗare ka sun ci kana da shi ka dinga kuma da shi ne ya sun ci haka wanda yana nuna ana bauta wa shi kamar da suke faɗa haka to shi ne faɗan wannan a kira a ce shi to kai ne kake so a ba a rai a lokacin da ake yi ya faɗa da baki zai iya cewa lokacin da ake yin zikiri kawai a sa Allah kawai su za su ci to za a ce su ka zo ka yi raka'a ɗaya raka'a wanda a cikin wannan raka'a ban da Allah ba su kawai ba ban da Allah ba ka tuno wasu haƙoƙinka ba kawai ba raka'a ɗaya ta gaba da ke yi ba to a ce a baraka a yin so ka zo ka karanta fati a gaba daya da zuhara fati a haka gama su ba kai tunanin kwana za su ta gaba da ke yi ba to saboda haka to tun da ba za ka iya yi ba to yadda ka kasa yi shi ne mu ma ba za mu iya yi wannan ba mu ba ma so zuciyarmu ya dawo da ba ta mana ibada shi ne muka dawo da zuciyarmu kan abu guda daya saboda da zuciyarka da tunaninka ya karkasu kan abubuwa za su da maka cikin da ibada da kake bara ya tsaya kan abubuwa ya tsaya wannan shi ne sirrin ainihin abin da ake ce ma zuri ko shuhuri wajen shi da ake cewa aiwa sannan shi asalin wannan dalilin da yake magana a kan sannan akwai wanda lokacin da yake jiki da hasarwa a harshen ne kadai yake yin mutu ta ga wani kwata-kwata ba shi da kuma akwai wanda zai ƙoƙari ya shigar da ba'azin zikirin da yake cikin zuciya wasu lokuta zikirin da shiga zuciya harshen da zuciya suna yi wasu lokuta kuma ya fita ma'ana ba shi da mulazama na kudin shi wani lokaci yana cikin guduni wani lokaci yana cikin zafla akwai wanda sannan kuma akwai wanda matsayinsa ya kai da zarar ya fara suke zikirin da har da yake yi to ana tsara yin zikirin tare da zuci har da zuciya a haɗe suke yin zikiri in ya ce la ila illa sai ha za a zuciya daga zuciya ya zo harshe daga harshe ya koma shi haka yake yin da haka ya maganin tunani ba akwai kuma wanda shi in yana zikiri har in koyi zikiri da zuciyar ma shi bayan ya haɗu shi har in ba lokacin da yake yin zikiri har in koyi yana yin zikiri ne da zuciyarsa saboda zuciya yana sama da hanta kawai shi kalbu jaka da ruhu ne a cikin shi in ruhu yana so ya yi aiki to kan ku zuciya ɗan aiki ruhu yana famana da zuciya saboda haka akwai wanda shi jikinsa harshe harshe ruhu harshe ruhu har da gaba akwai ma wanda shi in yana yin zikiri zikirinsa harshe sirru harshe sirru ai farkon majalisun maganar sirri ba ma'ana shi lokacin da yake yin zikiri baya tare da gangan cikin nan nawa saboda sirru baya tare da gangan ciki ruhu ne yake tare da gangan ciki shi har sa yana yin zikiri tare da sirru da baya cikin sa irin wannan su ne waɗanda suke shiga cikin jasafa wani lokacin ne shiga cikin fana da yake domin haka ne galibin waɗanda za ka ga a wannan zamanin wasu matasa suna da'awar shiga ta zaba ko fara nan da'awa ce ƙarya ne saboda yaushe ne yaushe ne kai ka take waɗannan marasibi na huduri da lafuffuka har ka je ka je harshen ka na zikiri tare da sirru ka da baya cikin ka ni bayan cewa sirru shi ne ruhin da ruhin da zai zama to ruhin ruhin ruhi a lokacin da ya fita daga ciki ba to a ce har ka kai wanda yaushe ka kai wannan ba tare da kayan sanwa na shekaru ba ta kai wannan matsayi na shiga cikin jazaba ko shiga cikin sana'i abin da ya kama da wannan to kaga kenan ai matsayi matsayi ne kenan to saboda haka ne maulan shiga da cikin jawahir ma'an ya kasa zikiri da karatun Qur'ani ma ya ce daban da har zuwa shi shida daban daban to saboda haka ne a nan ladabi din matsayi matsayi ne to shi sa da yake yake yake falazilil adaba sai yake qadr al hajj gurgurdan iyaka iyakar makaminka da irin sulukinka da za ka iya yi su wannan gurgurdan shi ne za ka yi mulazama da ladabi a lokacin da kake ambaton wurinka yace يتي تعدد في ظاهر وباطن به يرقى المرء للمواطن yace wannan ta'addudin da ake magana a kansa yace ladabi ne a zahiri da batini ko ta'addab a fira ta fi'il amri ko ta'addabun ta'addabun a siga ta mutane zahiri wa baɗi ka yi lazantu da ladabin wurji cikin wanda muka yi bayani a baya shi zahirin a zahirinka shi ne harshen harshen da kake zikiri da shi kira saboda harshe shi da shi ne ake yin zikiri harshe shi ne gabar ibadar zikiri saboda haka zahiri hannun yana nufin harshe sannan kuma tarihi daga harshe ya koma sauran gaɓoɓi gaba ɗayan zaki yadda a lokacin da kake yin jiki hannunka baya wasa da wani abu idan ka baya kallon komai kunnen ka baya cin komai duk gaɓoɓinka na zaki sun mayar da hankali da kan jikirin da kake yi to tare za ka ga wani ya kunna satellite yana kallon fim da sharbi a hannunsa kuma zikiri yake wanda yana zikiri ne wani idanunsa yana kofi yana kofi na abin da yake gani zuwa zuciya ta yaya harshe kuma a wannan lokaci ne zai zai zikiri kuma zikiri ya je zuciya kuma saboda ido din kemara ne a cikin a cikin duk abin da ido ya gani zai ɗauko kan abin to sai ya je ya ajiye shi a cikin zuciya domin haka ne idan ka ga mutum ka jima ba ka gan shi ba to ka gan shi za ka zo kana tuno shi kana tuno za ka tuno shi a lokacin da ka gama tuna shi shi ne hoton wannan mutumin da kyamarar idanunka suka ɗauka shi ne ya fito ka gan shi sai ka ce eh a dai wannan wani saboda haka ne aka hana yawan kallace kallace in kana da yawan kallace kallace idan ka zai ɗauki hoton abubuwa da yawa ya yi sirrin dinsu a cikin zuciyarka kamar yadda kuma kunne kuma rekoda ne yana rekodin din duk abin da ka ji ya kai shi cikin zuciya ya shi da abin da kai zai kai shi cikin zuciya haka na hancin ka shi kuma zai ɗauki dangin kamshi da wari da kai zuciya ya shi domin haka ne al'imamu fazali yake cewa duk aikin zuciya na nan hatta bayan hatta bayan da sun aikin zuciya yana nan yana aiki yana nan aiki tare da zuciya hatta bayan da to kaga ba zai yiwu a lokacin da kake yin zikiri a ce kawai harshen ka ne ke yin zikiri za ka iya kallace kallace da idanunka za ka iya kunna wata kasida ko diwani ko za ka iya kunna wani yabo ko wani waka a bayanka kana sauraron waka kuma kana yin zikiri za ka yi haka ko a hannunka kana wasu wasanninka hannunka na hagu kana dauke da waya cikin wasu kana danne danne kana kallo hannunka na dama da shafi kuma kana yin cikin wannan yana nuna rashin ladabtuwa rashin yin ladabi cikin wurdi ko rashin ladabi na zari ladabi na batin kuma shi ne wanda muka yi bayani a kai a ce duk lokacin da kake yin mutum ko kake yin ibada ya kasance wurfin da ibada ana yi gaɓoɓi da tsarki ba wai gaɓoɓin kai ba kayan ruku ya kasance ruku'in nan kayi da hannayenka da gadon bayanka da gujurka tare da zuci ba hannaye da gadon baya da gwiwa kadai ba ne kayi sujjada ba da goshi kadai ba kayi sujjada da goshi kayi sujjada da zuci alama cewa lalle sujjadarka ko ruku'inka ko karatun qur'aninka sun haɗu da zuciya shine a lokacin da kake yin su ba ka tunani ba ka tunani shi alama cewa lalle ibadunka gaɓoɓi na zahiri da kuma zuciya ɗinka shi ne ba ka tunani a shi a lokacin da wani tunani ya faɗo kuma sai kai kawai ka cire shi a zuciyar da kai wa da shi wanda su baya suke cewa wannan shi ne jihadi a cikin yara shi tarihi ɗin ko mu shi na cikin jihadi yana cikin jihadi in wani abu ya bijiro zuciyar saɓanin ibadar da kake sai kai kawai ka cire shi masu ce ka cika gaba kana cikin kudu da kula ta shigo sai ka cire gaba haka kana kana cikin wahala wani shi jahara wanda kuma jahara fina da na hajjiyar da musu kula a rikin to shi yasa yake a ta'addudu fi zahiri wa babu da tattuwa din na zahiri gaɓoɓi gaba ɗaya ta haɗu a ibada tare da zuciya wa batini ko kuma imma zuci imma zuci wannan shi ne gaya a cikin mutane da ke da kyar ne wanda za ka zo ka samu ibadunsa suna haɗuwa da sirrufa ibadunsa suna haɗuwa da sirrufa irin wannan duk wanda ya kai wannan matsayi lokacin da yake zikiri ko yake ibada to ibadunsa da zikirinsa na haɗuwa da fitinsa to shi wannan idan ya mutu ƙasa ba za ta iya cin gangan jiki ba don me saboda ƙasa tana ci tana cin jiki ne abin da yasa ƙasa take cin jiki saboda jikin jikin ma ƙasa ne sai take mayar da kayanta zuwa kanta eh to amma shi kuma wannan cikin sa ba kasa bane ya mayar da cikin ya zama turu jikin sa ya yi shuru sai ya nemo cikin ya so ya tsawo da kuke aiki yana da ayi a duniya sabanin sauran mutane a duniya ruhi ya ke ba cikin sa aiki sai sun mutu sai cikin ya shigo cikin ruhi ya aiki shi tun a duniya ya mayar da gangan jikin zuci shudu ya shigo cikin gangan jiki yana saboda haka kaza ba ta isa ta cinye wannan gangan jiki ba saboda ita kasa irin ta sami shi saboda haka ya rasu ba misali da cewa kuwa da zai halaka kullum turabu a nan gani malaman tasiri suna ba hajja mudafi ba هو الذي خلق عباس من تراب الارض فأبكى أمور تكبير من الارض كما يدعى النبي آدم كحل كحل كيما كحل سيد مجاهد كذا خلوات انك كما يدعى من كفا كان كم ديا تكبير تقول saboda ka kuwan da zai halaka ko kuɗin ne gaba ɗaya daga shi daga kasa abin da yasa za ka gane aka zuwan ta nake cewa wallahu an bata kullin al'awaki da baka wanda an bata kula ba shi ibn arabi yake cewa duk mutumin da yake shakku akan wannan yake ya ɗauki hannayensa guda biyu ya dinga duka wa juna da gaske yadda har jini zai so ya fita saboda yawan bugawa to idan ya ga jini a ramin kamar jini ya ja wani zai so ya fita to ya bari ya shi na hannun nasa zai ji karnin kanwa zai ji karnin kanwa shi ne min hama in masnu kwamfani ka faha a da saboda haka shi kuduri da muke magana zahiri da ba'in nan sahu to shi ne ba ba dan Allah subhanahu ta'ala da fadalarsa yana clear ba da ba zai ba da aka ba saboda in ka lura kai nazari sosai ba za a san da cewa gangan cikin nan naka kana yin harkokinka ne harkokinka kake da gangan cikinka wannan gangan cikin nan naka najasa ne fitsari ne waye ne duk wanda tina nan a ciki sannan da zarar in ka mutu in dai baka kai matsayin wayannan bayan Allah da muke magana a kai ba kawai kwana uku za ka rike ka da shi tsawari saboda kada ma yadda ka dami mutane shi ne aka ce a rufa maka asiri sun ba ma ka hufa a ba ku a rufa maka asiri a girma maka a sa cikin kabari a binne ka wannan gangan jikin shi ne kai kai kake ibada na Allah zuciyar ka original abu ne kyau abin da yake aiki tare da ruhi da hatta ranar warka original ne kyau ko ruhin ka da shi kai kuma kake yin haƙoƙin ka misali ka yi rukun kana sallah zuciyarka na kasuwa yana harkokin lafiyarka yana waye original abu ne kyau kun ka ɗauka kana yin harkokin ka shi kenan gangan jiki da yiwuwa ne bayan shi kuma ka yi ka yi kuce da ka tsaya wai da Allah ka Allah ka cikin sa eh Allah ka ke bauta to kanin ne za ka gane haɗarin irin yanayin ba shi ta ce yake ji daɗi ta'addar fi daɗi wa ba ko ta'addar fi daɗi wa ba ko daɗi da ba su ta'adu ba wai daɗi tsura ba ba daɗi tsura ba sai ce tafi da wannan irin wannan ta'addudi ladabin haɗuwan zahiri da batini a dukkan ibadar da za ka yi shi ne murakkal mabu za a yi mutum tarafi raka raki tarkiya mazarsa tarkiya taraka taraka ya taraka a taraki ana cewa taraka a lawazin tafa'ala ana cewa raka a lawazin fa'ala taraka taraki shi kuma raka tarkiya abin da ake yi da taraki da kuma tarkiya shine ka dinga samun kusanci kusanci zuwa ga Allah kusanci zuwa ga zuwa dukkan cikin da take domin haka ne in ka bi ka'idar da shehu yake daura ka a kan duka to in ka shiga lafi ba kifari da yi lafi ba a kowane kifari sai ka samu tarki in ka ce a sun kula da farko za a raka za za za ma tarkiya ka samu sannan kuma kafaɗi na biyu ma a ƙara ma na uku ma a ƙara ma lokacin da ka kai ɗari kuma an ma tara adadin ɗari kowane sarki abin da ake nufi shi ne a kusantar da kai ba a fadar Allah kusancin da za ka na jinsa a zuciya za ka na jinsa a zuciyarka shi ne wasu tsubaye a lokacin da suka kai wannan tara kuna jin shi a zuciya ya ku ta ta koyi ba ya ku fada sai kuma shi ai kun zama zuci sai kun zama so kafirai kun yi wa sai ku ka ta zuci joshua ma'ana abu ne ko rogani ka san shi kana ganin sa a zuciya kuma hankali baya iya dauka ko mutane sama da ba za su iya ba da ta ba sai ka rasa yadda za ka yi mu'amala ta sai ka rasa yadda za ka yi mu'amala ta dole ka sai ka cire ka futa ka fare da irin wannan ne to amma yaushe ne muna yin daji kullum ba wai kowane fari daya haidala daya salati daya da samu kada su ba sai ka yi daji ku fito ka gama ba ka samu kada menene rashin samun ta'atta a haɗe a haɗe zahiri da ba da kai din babu Allah gaba ɗaya ka yi gangan jikinka idanka hancinka harshenka hannunka kafanka cikinka zuciyarka ruhinka ko zanka ne aka haɗa ka gaba ɗaya shi ne babu Allah ku danne sai kuma ka duba wani bangaren jikinka ka bauta wa Allah da shi ban da sauran bangare ka nuna kai a kai a wani bangaren bangaren da take bauta wa Allah da shi ko goshinka ko ko abin nan ko gwiwarka ko garin bayanka ko tsayuwarka kafafuwanka ka kai wannan shi ne kawai ba wa Allah amma zuciya baya bayan Allah wannan shi sai ce tafi da wannan nagartuwa da asibi na zahiri da ba'ini ya ce yurakan mar'u za a yi wa mutum tarafi a kai shi inda bai je ba shi sai ce lil mawaƙi an mawaƙi mawaƙi jam'i ne na mauƙi jam'i na mauƙi kamar mawaƙi jam'i na maska ma'ana a mauƙin shi ne wuri mawaƙi wurare anan yana nufin wurare na hadara da ake kai zuciya da ake kai zuciya ya san ma'arifa ya san abubuwa da yawa ya ƙara za mu kusanci da Allah kusanci da mahaifiya ya kira su sura shi sai ce bihi yurakkal mawu bil mawaqi to domin haka ne abubuwan da wurin shek ibrahim ya cikin wannan littafi yake kawowa kamar yadda muka faɗa a farko kowane banki ɗaya in kai riƙe kai ƙoƙari ka sabba sabba ka shi duk da wahala da zaka ga wahala ya kafa ta kowane banki ɗaya almawafin yana nufin habara wurare na tarafi inda za a ɗauke ka a kai ka za a ɗauke ka a kai ka wannan ɗaukar a kai ka nan tun ana ɗaukan zuciyarka ana tafiya da shi kana ganin wuraren abinci har za ka wuce wannan ya kasance ana ɗaukar ruhinka ana kai wannan wajen har za ka wuce wannan har yanzu ya kasance ana ɗaukar ruhinka da gangan jikinka ana kai ka waɗannan wurare da wanda ba ka shakku da kokonto a kan cewa ka je waɗannan wurare ba ka shakku da kokonto a kan cewa ka haɗu da wani da wani da wani da wani da hadara kaza da hadara kaza ba ka shakku a kan wani saboda haka kun ga kenan a ce harkar musa tsare ka ta tijaniya gyare-gyaren a baya muka baro shi a baya muka baro da kowanne ba shi jani waliyi ne kayan cikakke kamar yadda muhammad shir ahmad tijani ya bukata da ita mutu haka shi ne yake so ya ci gaba da bayani akan wannan fage yace wa ta'biranna shaykhatan murabbi kazaka shaykhahu biduni raybi magana da azu muke yace wa ta'biranna yaka istihdar istihdar istihdar yastahdir istihdar ala istihdar ala rubai ana cewa hadara ma'ana ma'ana shahida yazo yazo zuciyarka yazo zuciyarka shine hadara ana cewa istahada ko astahziruhu ina kawo shi a raina ina shigo da shi zuciyata daga wannan kalma sai kawo mini toki musakkara wata hadiranna kai iya kokarinka ka tabbatar da cewa ka shigo da shaika kan murafi shaikinka wanda yake maka tarbiyya ka shigo da shi ka shigo da shi cikin zuciyarka bayanin da zaɓen kai dan ne abin da yasa ce ya umarce ka da wannan ba ka isa ka shigo da Allah kai tsaye zuciyarka ba kai ba ka kai wannan matsayin ba kamar da ba ka isa ka shigo da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kai tsaye zuciyarka ba kamar da ba ka isa matsayinsa matsayinka bai kai ka shigo da shi da mutujan zuciyarka ba to shi ne aka ce ka shigar da wakilin maulan mushaƙa masu jani zuciyarka wanda ya fi kusanci da kai wanda yake ba ka tarbiyya kai shi ne wasu haɗiran na shekakan murafin ɗin kenan saboda ba za a iya wancan ba shi sa a baya ya ce maka shi sa a baya ya ce maka kadarar hajji hajjin naka shi ne wannan bayanin da yanzu yake iyakar abin da za ka iya shi ne wannan sannan wannan din ma wani ba zai iya yi ba wannan din ma wani ba zai iya yi ba shi ya zauna murdi ya yi istihbari shehin sa a zuciyarsa ba zai iya yi wannan ba mun riga ya mu bayanin dalilin wannan dalilin wannan shine shi zikiri ba ba a ce mishi zikiri asalin duri shi ne ka shigar da Allah cikin zuciya sannan zikiri sai a yi shi da harshe da zuciyar da Allah yake ciki sai zama to zikiri ya shi sunan shi da zikiri tun da ba za ka iya wannan ba sai aka sauƙaƙa maka ko ka haɗa so ka yi istibdalin shi wanda ya fi kusa da kai wanda yake ba ka tarbiyya cikin zuciyarka domin ka samu wannan kudura a wannan lokaci shi wannan shehi shehin ka ba ka tafiya yana wakiltar maulan shaka mutijani maulan shaka mutijani yana wakiltar manzo Allah sallallahu alaihi shi kuma manzo Allah wakilin Allah wakilin Allah to saboda haka abinda ba za ki iya yin sabon ba to sai kai ta tsani ta tsani ma'ana ba kan yi mubashar kan ba sai kai shi biwasu ba to wannan shi sa yake wasu hajiyar na shai hakan murafi zai za mu zo mu bayani al-murafi din saboda shi zai zai magana a nan gaba kai wasu lul murafiyan khabiran lafiya zai zai magana wannan shi ne ya al-murafi saboda ba kowane mukaddami bane murafi kuma tarihi ya kasance ba kowane shehi bai ba tarihi ya kasance haka asali ya kamata jike ya zama tun ba amma aka iya kai ba wani yanayi shi ne zama tun shi ba ba za su mu bayani akan kuma kaza ka sheka yake haka nan shehi sa abinda abinda yake nufi a asali din kamar da ɗasu muka yi bayani shigo da shigo da kuduri cikin zuciya don marati marati ma'ana kai a gare ka ka shigar da shehinka na kusa da kai zuciyarka shi ya yi maka sauki amma idan za ka iya abin da yake sama da wannan shine ka shigar da shehinsa saboda ka samu ne ka samu ulumu sanadi ulumu isnadi idan ka shigar da shehinka to wasu isin za su zo su yawa shehinka sai shehinsa sai shi ma shehinsa haka har a isa zo shaɗa mu ci jani amma in ka zallake shehin naka haka ta shehi wani shi ne ya kaddamar da shehinka shi ya tabbiyantar da shehinka ka hazarto shi a zuciyarka ka tsallake shi shakkon kai ka yi shakkon wancan shi aka fi so shi ma shegi shegin kaɗan in son samu ne ka hazarto da shegin sa shi ma a haka ta shi sa baya ya dunkula ya dunkula maganan ya zo ya ce maka a sadarar hajji gurgunan iyaka abin da za ka yi kenan shi sai ce kaza ka shaikhahu anan nusukar mu ya zo da nafaka kaza ka shaikhahu ai kaza ka tahdiranna shaikhahu haka nan kai istijbari ka shigo da shayin sa zuciyarka ma'ana haka haka fito in ya gagara to shi ne kai istihdari shigar da shehin ka cikin zuciyar ka kamar da muka bayyana cewa an rage adadin waɗannan wasu to ja'izi na ya ba da kace kaza ka shai ku da rufa in ka ce kaza ka shai ku da rufa zai zama ko kaza ka dan kabar ne mukaddar shai ku bai kasance mukaddar haka zai ba da wancan ma'ana ɗin amma na saban shi ne kai tsaye ya ce kaza kaza ka shai ka wai kaza ka sahadiranna shai ka biduni rangi abin da ya sace a nan yace biduni rangi din ba tare da kokonto ko shakku ba saboda da yawa ana inkarin wannan kamar yadda za mu faɗa cewa dan ne za ka yi zikiri ka shigar da wani a zuciyarka mun ga mun bayani na a baya cewa sauƙaƙa maka ake sannan shigar da shehin ka ɗin ko shehin ka ko shehin shehin ko zuciyarka ɗin nan ba wai asali din ba wai sun ne ka shigar ba sun ne ka shigar da zuciyar ka ba saboda su din wakilai ne su wakilai ne in ka shigar da su to ka shigar da waɗanda su kuma suke wakilta daga bisani sai ya zama koma ba su ka shigar zuciyar ka ba a hakikalin gaskiya waɗanda su suke wakilta ka shigar zuciyar ka saboda a harkokin addini akwai niyafa yanzu zai yi wune kai tsaye ni ko kai haka kun mutum kuma a cikin fadar manzan Allah eh ba tare da shi Ibrahim ba ba tare da shi Ibrahim ba tare da shi Ahmad Tijan ba haka kun mu kadai mu tashi mu je fadar manzan sallallahu alaihi wasallam ko akwai wanda ya san Allah ba tare da ma'aiki alaihi wasallam ba akwai ai ba su saboda da wannan wasa'icin dole ne mutum a haka ta tarbiya da suluki dole ne ya kasance akwai wasiƙa kamar hadisi ne inda imam bukhari zai rawaito hadisi kai tsaye an asfal ko an shu'ura ko an jinsiri ko ya rawaito a wajen nafi maula ibn umar ko da wani a wajen abu gurera ne sunansa sunansa magadashi ne saboda bai haɗu da waɗannan mutane ba shi yake rawar kowa a kushe nisa ko su sha ko makarantarsu ko shi shehu sa abu shehu sa zam sanadin ya je ku abu gurera abu gurera abu gurera sallallahu alaihi wasallam in hadisi al hadisi kudusi ne shi kuma manzo abu Allah waye zai ce bai yarda da wannan ba ba kamar yadda a sanadi ake rawai ko hadisi da sanadi to haka nan shi ma istihzari burin da muke magana wanda ba zai iya yin sa kai tsaye ba ko zai iya yin hukumi da wasiƙa zai iya yin hukumi da sanadi kamar yadda ake riwaya da sanadi da wasa wani abu wafi abu duk wani malami wanda ya san harkar ilimi duk da ya fashe wa da yawa daga cikin jami'ai shi tsanin maulan mushe yake yake bizu ya ranci din yake wannan ba tare da shakku ba rai gudun masdari ne na raba yaribu raba yaribu raiban fi'ili ne ajiwo fi yayi kamar yadda zaka ce ba'a yabi'u bai'a haka ce raba yaribu bambancin sa da shakku bambancin sa da shakku to shi aka ce raba ya ribu raiban ana nufin shakku wanda bai tsaya kai bai tsaya a zuciya kai ke ba mai tarar zuciya shi shi kuma ka ce shakku shakku kai tsaye shi ne bambancin shi sa ƙur'ani yake cewa ذلك الكتاب لا ريب فيه فيش ذلك الكتاب لا شك فيه sai ya ya kore ya korewa a ƙur'ani raibi in ka korewa ƙur'ani raibi yin babi aula ka kore shi da shakku wanda shi ne hikimar da sai ta la raiba fiha inna sa'ata la atiyatu la raiba fiha da zaran ka kore rai min ba da aula min ba da awaliya ko ka kore shakku saboda rai yana sama da shakku ana cewa raba jaribu ana cewa a wata ruka a raba jaribu kamar yadda hadisin abu muhammad الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ودا يروي أبو مالك عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هذا رويته ده أبوك ودايما هذا رويته دع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بفتح ياي تجرابا يريب ريبا لا يمكن har wasu da ma yuri buka idan ma da yuri buka cikin biyar daga araba yuribu araba yuribu rubai ne halawudin ya fara kira waɗannan dubobi ne guda biyu amma afsa afsa afsa lugar shi ne kula raba yuribu da shi ne amma dubobi guda biyu duka jari'i ne to shi ne ce bidu ne rai saboda raddi ga waɗanda suke inkari wannan wala jibul hudura wa kukuna kaza ka salwatan tu'ayinu hina ke bayan ya yi bayani a kan istihzari da shehi a zuciyarka da kuma ladakuwa zahiri da batini wanda wannan shi ne zai zama cutar da inda tarafi to shi ne a nan yake magana a kan asalin hukuma ɗin saboda istidari da ya yi magana daban wannan hukumin da kuma yake magana a kansa shi ma daban a can yana magana ne a kan ladafuwa haɗa zahiri da batini ya zo ya yi magana a kan istihzari shigo da sheginka ko sheginsa shi cikin zuciyarka a nan kuma yake magana a kan hudurin zikirin da kake yi din kansa hudurin zikirin da kake yin kansa hudurin zikiri shi ne zikiri idan ya tashi da harshe kai tsaye ya tafi zuciya harshe ya tafi zuciya harshe ya tafi zuciya sannan kuma kar ka manta tun wannan harshen ka kawo yin ka ka ake a lokacin da zikiri ya fita a harshen ka yadda ki zuciya to za ka haɗu da shehi da yake ciki to da wasan wannan shehi kuma a sababin wannan zikiri sai a yi ma ta amma ko da ka yi istihzari shehin ka cikin zuciyarka in zikirin ya fita a harshe baya zuwa zuciya to shi shayin da me zai mata zikir ya wuta ya ce wani da ke zuciya sai yana nan a zuciya yana jin zikiri zikiri ya fito ya shigo zuciya ya yi amfani da zikiri da wasu sassaka samu tarasu yana ta jira zikiri bai fito ba kaga kenan ta me zai maka tarafi هذا لا يتبين تشير عن انت مجال احسن خدوره ذكر يبدا عاشي يقوم المشيع خدوري انا سوى خدور انا سوى شكور شي خدوري شي يفرق ابوك ذات اليسام عليك مريدي ko taliki yake iya yin zikiri da dabaru shekara da shekaru bai samu ba shekara da shekara sai dai a hannun wani shehi ne ta hanyar tarbiyyantar da shi ƙwararren shehi to zai mishi shortcut cikin lokaci kankani ya tada ya tada ya tada ibadun da yake gaba ɗaya daga zabla ya dawo da su cikin lokaci kankani amma in ba da wannan ba inda shi da kanki ne sai ka yi ibada shekara a cikin ba ka samu kawai dai ana kiliyarin da ya saboda Allah ka yi ne jawabi ne in ka yi ibada in ka ce sallah ne shi ma ne eh sallah ne ga ranka in ka yi zikiri ka ce zikiri ne zai ce eh zikiri ne ga ranka saboda shi karimi ne ko a bara turki ka zo ka ba shi zai kiliyarin da duba dai dan wani abu dan kyanci a rahe ya karba sai sabon shehi malami ke cewa ba dan wannan aya ba yake ke cewa ba da wannan aya ba wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yajidkum min a'malikum shay'a ko la ya'jidkum ko la ya'jidkum kira ummi guda uku wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yajidkum min a'malikum shay'a wannan aya ita ce muke cin gaba fasanta eh shi ne kawai ibada ko ma yaya ma a yi kiliyarin a ba mu لا يجدكم من أعمالكم شيئا Allah ba zai rike komai shi ba duk da kuka yi ya ci ba ku lada ba. Ko ba ya yake ne za a hana da a kuskure a ba ka Ku ba don wannan ba in aka ce kowa a ibadun ku sai ya kai ku zuwa za a fara rubuta da shiga da ba mu zai shiga can. Ko a cikin yawan da za a kiyaye shi duka da shiga can. shi ne asalin kuduri kenan to shi kuduri ta shi ne kasa abu da yanzu muke neman sa ruwa a canzo din muka rasa shi shi ne kasa abin da yake sama da shi shi ne shi kuki shi ne shi kuki baya mu'amala da zuciya saboda shi mu'amala da zuciya gare shi da mashi bayan shi kai tsaye zikirinsa da ibadunsa gaba ɗaya suna mu'amala da ruhinsa kai tsaye suna mu'amala da ruhinsa a lokacin da kuma suke mu'amala da ruhinsa baya ganin kowa baya jin komai baya jin kanshi baya jin wari kai baya jin kanshin ma a wannan lokacin mu'amala ce kai tsaye daga harshe zuwa zuwa kuma ake wannan shi ake ce mai shukuri shi shukuri gabanin ka samu shukuri sai ka samu waƙaba in ka samu shukuri to waƙaba haka zai na zuwa maka kai a kai a sanadiyar shukurinka muraƙaba shi ne abinda ma'aikin cewa الإنسان أن تعبد الله كأنك تراه فإذا تكون تراه فإنه يراك فإنه يراك في شيء الراحة هذا الشيء الهدوء سنة شيء شيء كما شرعي يزومك توبا كان شيء كمر أولا نقول كمن بعشا شيء كتبا kamar kalwa da ta shiga ta rufe ƙofofin nan ta ga alfi komai a ba komai kai kai amma kana ji amma akwai wani abu tare da shi kuma ka warware ba ka ba wannan wanda kake jijinci kamar akwai din ba kama bane akwai shi yana kuma Allah subhanahu wataala ne ya shi ne muraqaba to ka samu huduri abin da zaka wade na zuwa maka a kai a kai a kai a kai ko cikin dare ne ka tsaya kana nasa cikin in addini ne shigo maka kana karatun Qur'ani kana tahajjud haka ka ci gaba sai ka ji kamar a bayan ka kamar a kowani kamar zai ta baka ba dan kana sallah ba za ka so ka warwaya ka gani waye wannan da yake so sa ba eh shi ne ka ci muwaqaba to daga wannan muwaqaba ne kai dukkan kana tafiya kana tafiya ka shigo shi da ake magana za ka shigo su a lokacin da ka shigo su gudu kai kanka farkon su gudu ba ka gwamnan ka za su yi na yi kamar yadda in kana barci ka ga kunnen ka a buɗe yake ba toshe shi da auduga ba amma ba ka abin da ake fara ba a toshe ba haka idan ka baya ba ka jin akwai abin da ake kamar haka ne kai amma ba barci kake ba a zahiri kake haka a ƙarshe amma kun ba sunan ka baya cin wanda shi da ka koda ni da muke masallaci ne gaba ɗaya ba ka da kowa ba ka da kowa bankan nan ma ba za ka shi masallaci ma ba za ka shi wannan shi kuɗin ma ba za ka shi wallahi ba za ka shi kitabun da yake hannu da wani ba za ka shi za ka ga shi muji kenan a halin shi kudi ne ake shiga shi ba san za a gani kare jikin da kira ya yi zuwa
a da'irar zikiri ana zikiri wani ko ke ba ta shi ya ja ba ba ya shiga ta yana cikin kimaya a cikin kirana irin wannan kyawara wata ba ya kamata saboda
saboda in ana so a gane dan jazabar gaskiya da na kan yayi ba da mari ba ba ka ne in aka mare shi in ya ji to kariya yake saboda wanda yake cikin jazaba baya gane marin ma balle ji ciwon marin da aka to a jazabar ne in jazaba ne tsawo to shi ne za a shiga fana
farayi da ake magana za ta zo shi
wannan farayin cewa daga cikin mutane suna kai da suna kan babu saboda ta yaya za ka zama to a kai kuma babu kai a lokacin kare kishiyoyi ne suka zuwa ta kara da kuma babu ta yaya ne zai fi shi haka saboda kuma muhakikai suka tabbatar lallai a kan farayin wasu ce mishi banal wasu ce mishi mahau wasu ce mishi mahaku wasu ce mishi daku da rubuta daban-daban ibaratu na shakka wa ma'ana buwani wa kullu ila zakal kamal da shi wannan ne suna ɗin biyu wanda kuma ya shi a cikin buwani inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa falamma sajalla qulul jabal ja'alahu dakkan وخر موسى فائقا wannan dawo din aiki ne kwana guda ne wannan dawo ko ka ce ma'al ko ka ce ma'aku ko ka ce sahaku ko ka ce dawo ko ka ce kwana wanda kuma in ka yadda da wannan asusanci to ba ku ne abin da ba za ka yi da shi saboda abu ne wanda zahiri ya saba wa hankali sannan yi mutaniya jidda na fata mishi inkarin sabon da ake da waɗannan rudani da ake a kansa cikin kitab jiya shi ne ne duba ya tabbatar akwai ba ya raba fana zuwa kashi yake cewa fana shukudu wanda yanzu ke magana yace gaskiya ne akwai a lokacin ne zakiru da mazkuru za su kasance a guda ya ce haka zakiru da mazkuru a hali a guda ya ce sana'u na shugu da ya shafi sana'u wujudi wannan shi ne zantaka sannan kuma ba da su gare muhakkikai waɗanda suka tafi a harkar sana'u wujudi haka yi cikin kitabun jiya kuma ya faɗi wannan a majallabi ko sha ɗaya a cikin fatawa fatawoyin kwanakin shi ya faɗi wannan a fata alfatawa kubra akwai wannan magana cikin kitabun fahama shi ba ibn qayyim kan ka duba wurare cewa cikin madarij kwanakin da kuma littafin shi tare da kwanakin duk wani abu sun yadda akwai abin da ake ce ma alfana na shuhuri wanda ya zuci ke magana a kai amma sun ce fana wujudi wannan zandara ne duk wanda ya ce fana wujudi ne to wannan zandara ne ya zama sokin zuci sannan kuma ko ba ya zama da alhamdu wa minna babu wani sufi da ya tafi a kan fana wujudi karanta ba ibawoyin su ne in suke jirgi mutane sai su dauka suna nufin fana'u amma duk ibarorin suna magana akan fana'u shuhudi ne gaba daya abin da ake nufi da fana'u shuhudi din a ce yanzu wanda ya yi fana'i a wannan masallaci mun ce baya da komai a masallacin mu ko ai ba wai babu komai bane a masallacin ai akwai shi ne baya da to aka ce fana'u shuhudi wai ba akwai bane a masallacin ma babu kowa shi ne ba na zuci ba wai akwai mutane shi baya ganin su ba ana magana shi baya yi ba ba haka ba ya maganar ma ba a yi mutanen ma ba su a masallacin wani shi ne ke cewa na zuci masu wannan ra'ayi in akwai su cin soci ne ba wanda suke cewa annabi ko da Allah ɗaya ne na kunci da na kunci da suke magana a kai kiristoci ne ba a fi da ta addini musulunci ba ne mafiya kufaye ne in suka ko su yi wa kufaye sharri sai su ɗauko ibarorin su masu tunci waɗanda suke ishara zuwa fana'un shuhudu sai su mayar da shi da gangan fana'un tunci da su ba ka karanta littafin da na rubuta a kufiya kufiyar kufiyar wa daula sai akwai ya bayan da muka yi magana a kan wannan za ka yi mamaki saboda abu ismail al-harabu ba hambali mafi mazaɓar hambali ne sannan kufi ne yana da ibarori irin wannan da yawa masu zurfi waɗanda suke magana a kan fana'ar shuhuda mafiyansa suka canja zan suka juya suka mai da shi fana'ar shuhuda al'imam zahabi aboki kuma annabi ibn tayyiya ibn rajab annabi ibn tayyiya shi ibn kayyim kansa annabi ibn tayyiya sai duk suka haɗu suka ba wa abu ismail da haro kariya al-imam zahabi a siyar adan bana da ya kawo tarjaman al-imam al-imam abu ismail haro ya ce al-mulkida jinjikai sun ɗauki littafin shi manazin sa'iri kuna kafa kuciya da shi kuna cewa shi na ne ya tafi a fada rubutu amma shi sufi ne a tsari salati ba shi da alaka da waɗannan bincike ya ba ya ba wa Ismail kariya haka ibn Taymiyyah ya ba shi kariya haka ibn Taymiyyah ya ba shi kariya har ibn Taymiyyah yake ce rishi shekul kula in yake kula ibn Taymiyyah yake kala shekul kula to yana da kamar kamar ina sai ta gaya da shi kwanta sai ku duniya haka nan shi ibn qayyim a madarin salikin wurare tun da tashi ne wa shirka ya ba shi kariya ibn rajab a zain tabaqat al hanabila shi ma ya ba shi kariya to shi ne duk mutumin da ya ba wa kuma kariya ya nema mishi ma'azin ibuka na ibarorin da ya faɗa a cikin manazin sa'iri musamman ma wasu baituka guda biyar zuwa shida da ya rera a cikin littafi wallahi ba su cin da bare ba hatta Allah wanda zama rusa na mamman in dai ka ba wa abin Ismail kariya to ba ka da wani mutum dole ka ba wa halal na kariya balle ido ma kana shi ne wannan bayani wanda ne hankali ne ilimi ba zai da shi ba ba zai yi a ce an wanke abu ismail haram shi ba zindiki ba ne ba mun shi ba ne ba ya tafiya a fanawo da su duk ala'in da su gudu ne sannan dole shi guda kuma shi ba ma'awar haddad zindiki sun ke kuma da su a raba tsakanin wayannan mutane ba zai yi ba saboda irin ibarorin da shi abu isma'ila awari ya ambata aka yi shi tawili aka muku tawili aka ba su kariya to irin su din ibn arab ma bai amfani da ta yaya shi za ba kariya a wanke shi sannan ka ko kuma a da makamantarsu wanda suke da ibarorin irin nasa to saboda haka abu ne wanda gaskiya ya shiga fagen ilimi da bincike za ka gane abubuwa da yawa wanda ba ka fata to saboda haka daga huduri sai shuhuri amma kafin shuhuri za ka na za muraqaba na dan zuwa maka yana tafiya muraqaba na zuwa maka har ka shiga cikin shuhuri cikin shuhuri da kai kuma daga shukuri kuma shi ne sai jarraba daga jarraba kuma sai fara wanda muke magana a kai an kasa shi kashi kashi kai wanda fana shukuri shi ne muke magana a kai sannan fana idan hankali ma ya tabbatar da shi domin in wani wani abu ya tayar mishi da hankali ko aka buga masa waya ko wani sai suna neman sa ko wani wanda yake jin bashi ko yana yin har irin wannan yana tayar to inda zai shigo masallacin nan ya shigo a gaggaita da shi a gaggaita da shi da shi shi ke nan can an jima ka haɗu da shi bayan ya fita a wani hali ka zai ka shayi wa ne da su ka shigo mana da sadar muna da kasu mutum zai ta ya ce a hanyar ne kuwa eh da ni ban gaisa da kai ba wanda ya yi gaba da gaba ya gan ka ka gan shi kun gaisa da shi shi kai sun gaisa da kai wanda ai shi ne bala'u kuma babban dalilin sa shi ne shi wanda ya shiga a kayan ba mu kan da su ma'ana duk kalmomin da ya furta ko na bidda ko na kafirci ne bare ka fashe shi in ji ba na yi da yi saboda babu shi babu zai kafirce ni ko zai rita dalilin wannan hadisin hadisin taguwa wanda taguwarsa ta bata ya kura yana da zai halaka sai da kafuwar ta rufe da farin ciki ko Allahumma anta abdu wa ana rabbuka farin ciki ne shi ya shiga fana'i farin cikin nuna rabuwa ko fita cikin hatsarin da ya shiga Allahumma anta abdu wa ana rabbuka yana na cikin sai muslim ko bukhari ba eh manzo ne ya fara kuma sai manzo ya ce afsa abin shi da fara yace ya yi kuskure da saboda tsananin farin ciki ya kai shi farin ciki ne ne farin cikin samun tabuwa samun abinci wannan farin cikin ne ya sa ya yi kuskure ya shiga fana'i ya yi kuskure kuma aka ba wa wani kuskure kuskure yaya wanda farin cikin samun Allah ne wa wajadallaha indahu fa wafahu hisabahu farin cikin samun Allah ne ya sa ya ce ku bahari ko kuma ya ce ya kai kalmomi irin wannan kaga za a bayar da duka cikin saboda haka ne ibn taymiya da kai shi a tsakanin kuma yake cewa wa rusul hada yutuwa wa la yuwa a wani da kusa abun nan yuwa wa la yuwa ma'ana irin wannan kawai ana ana na'e su ne ba a rawaito su kawai ana ba ba a aka yi kamar mutum bai yi komai bane saboda uzurin wannan sana'a ne shi to wannan shi ne huduri kamar huduri da mulan mu yake magana a kai wala zuruwa ya ce wala zururi saboda ana son hudurin ya zama to lazimi dindindin kana shiga ibada zikiri ka kasance kana shi har ka fita wannan shi ne ake bukata shi ne wala zuwa aiki wasu kuna wasu kuru kuma wasu kuru wanda yana komawa nutsuwa na gaɓoɓi kamar da bayan shi ta'addab zahiri wa batini a nan da yake wala zuwa ko ce wasu kuna saboda aka ce as-sakina as-sakina wasu kun ana nufin nutsuwa na gaɓoɓi nutsuwa na gaɓoɓi shi kuma huzur yana maganar nutsuwa na zuci ko shigo da zikirin harshe zuciya ta haɗu da shirin da aka yi guda da zuciya shi da ya haɗa guda biyu duka gaba ɗaya kada ka kasance huduri ya shiga zuciyarka ya kasance ko idanunka ko hannayenka cikin bayanin da muka yi a baya a shi suna wasu wasanni ba sa tare da zuciyar da kake كذاك سلوة أنا ما فيما دنفبا كذاك سلوة تعين حين يتي هكذا سلوة أنا يا باش نفبا كذاك لازم سلوة حين دنفبا إن كتي كذاك سلوة كما كذاك خبر مسجم سلوة زيد بن سلوة المعارض wajen guda biyu amma riwaya da muka da muke tare da ita ta ba da nasaba ne kaza ka san wata haka nan kullum da mushi shiga ainihin ita kalwar tana taimakawa na wani lokaci abin da ta ce ya faɗi haka ba zai yi duk ibadunka kawai ya kasance a waje ka zama wani abu ba harkan ka ba zai ci gaba ba sai sai ubudiyarka da ibadarka ta tashi daga waje ta dawo cikin kalwa ta kuya to a wannan ne za ka zama cikin rijal a fagen ilimi a fagen ma'arfa a fagen komai da komai duk wannan abubuwan da muke magana a kai hukumi shuhudin nan ga in gaskiya ba zai yi haka kuma kana ba in ta a waje ka ba su ba saboda ta hanyar kalwa ne to za ka yi training din kanka yau da gobe hudurin da ba ka da shi ka zo ka same shi ta hanyar sauka kalwa ne za ka iya kokari istihidari shirin ka cikin zuciyarka duk wannan abubuwan da muke magana da dabbai da huduri da istihidari na gaba daya ta hanyar kalwa ne za ka samu wannan misali da zan baka shi ne in ka shiga kalwa kaga dama babba babban abin da yake hana huduri da istihidari shi ne ido saboda ido zai kwakwa ne kan abu zai ɗauki abu da sa a zuciya zuciyan kuma ya yi da ya ta'alika ya yi ta'alika a kan abin da ido ɗin ya yi kwakwa ya ɗauko ya sa a zuciya to in ka shiga kalwa to ido ne ka magance ido ba zai ga wani abu ba ba zai yi kwakwa abin ya kawo cikin zuciya babban matsalar abin da yake hana huzuri ido ka magance kana cikin karwa daki kai kadai a kuje saboda haka ba ka mutane ba ka ga kowa kai kadai ne a zaune to farkon shigar ka kalwa misali ka shiga da aura akwai ragowar abubuwan da idanu suka gaggani ga wani ka shigo kalwa za ka yi fama da duka da ƙarfi ka shigo da asuba kana abubuwan da ka gaggaru jiya ko shekarun jiya irin wannan suna nan suna yawo a cikin zuciyarka wannan kuma zuciyar tana da alaka da kanka ai kaza da kaza da waye kaza kaza kaza amma da zaran ka samu kwanci ko awa za ka yi abubuwan da ido ko idanu suka riga ya suke ko ido zuwa zuciyarka cikin kwanci kamar wace gari kenan da shiga karwarka za ka nemi su karasa ko karasa yawanci daga cikin ko daga nan kuma za ka dinga jin shi abin da muke magana kai a kaɗan kaɗan su shigo ku ta su shigo ku ta in har ta ci kai kana salwa to zuwa kafin ka gama nan to sai ka ga cewa kawai gaba ɗaya ibadar ka ta shi misalin magana arziki kuma ba ta magana da kowa haka karɓar da suke ba a karatun Qur'an ba a wani abin da yake magana kunne kuma ba ta cin maganganun mutane ba ta tattaunawa da kowa kaga ji ji an tsare harshe an tsare shi da duk wasu maganganun banda sikirin da ake a shekara idanu an tsare shi saboda haka saboda haka a daidai wannan lokaci jiki kuma an shagalta shi da iba saboda haka za ka ji komai ya fita a ranka komai ya fita a ranka za ka ji cikin cikin ɗakin karwar da ka shiga za ka ji shi tamkar cikin kabar kana cikin wani yanayi kai a lokacin ma inda za ce kawai ka wuce ma kan shi kenan sai ka yarda da wuce irin yanayin daɗin da za ka ji irin yanayin da za ka shiga inda za ka kan shi ko wanda kan wannan kawai wa ce kawai a wuce kawai a wuce da ba ba ka damu ba to saboda haka idan kai wannan kalmar ka fito to za ka na rage kuma ganin training da practice din da kai a cikin wannan kalwa za ka zo ka na rage abubuwan da ta da Allah ya sa kana kallon fim ko bidiyo ko wani cin layi na yake ne ka gashi ba kan ya fita a ka baka da ba kana sauraron shi da kuɗi da waye ka gashi ba ka ya fita da kana da ɗan wani da ba wani zuwa da kake zuwa kake gina kuɗin shi ba duk ya fita a ka kawai bayan ka fita ɗin ma kai ka ci kawai a ce ka waye a gefe guda kai kaɗai ka zauna haƙƙin saman ya ya yi da zuciyarka za ka ji ka so ka ware ka zauna haka sannan ibadunka kuma da kai bayan ka fito din to gabanin ka sai ka shiga cikin jama'a gaba daya to bayan ka fito ma ibadunka wajen huzuri da nutsuwa zai yi kusan shigen irin ibadun da kake gabanin ka fito a cikin wannan hawa to shi yasa a wurin shi a nan yake kaza ka san wata tu'ini kunna wani lokaci samu kalwar tana taimakawa a samu istibari ko daga tuwar zahiri da na batini ko a samu huduri a samu sukuni na duk shiga kalwa kalwar tana taimakawa a samu wa'annan abubuwa cikin sauki mun riga ya jarraba mun gani gaskiyar lamarin shi ne idan babu shiga kalwa wa'annan abubuwa ba a samu saboda kana intumu ka shiga tsakken abubuwan da za su hana ka a cikin gafalar kake tun ba ka shiga kuma ka kusa da bare amma ta hanyar duba da za ka jarraba ka nemi izini a wajen shehi ka ka jarraba ka shiga kalmar kwana wa kaga sulusin kwana talatin kenan usulin kwana talatin in kuma za ka iya ka dinga shiga sulusi su wata kwana goma a ruwa kwana ashirin a wasu a haka haka in ka samu wani dama ka shiga salwa kamar na kwana arba'in to a haka a haka kalwarka da ba kalwarka ba sai zama su daya da za a ka ɗauki shi kenan kuma mai kuci a zuciya to a wajen mutanen ma ba ma ruwanka da suka yi akwai su ba su duk tsaye kuwa ne wa ne su jawo ba ma ruwanka da suka yi ta shi sa magana shi magana ne na wanda ya jarraba ya kware a kan abin yake ba ka bayani ba magana ne na wanda kawai yake faɗansa bai taɓa yin abin ba da ke a baya ya yi ma magana a kan استبدال شيخك ميباك تربي المربي وتعبرن شيخ كالمربي تشيل عليه يكسو يمك بيان شيء الشيخ المربي يا يكوانين شيء يكي وطلب مربيا خبيرا ناصحا كامل إرسال إماما صالحا يبقى yabawa shaihi muratti sifofi guda shi farko ya zama muratti ne shi saboda ba kowanne shaihi bai ne muratti saboda shaihi din suna ya kama kamar da ka sani a ilimi a kuma malamin shekaru yin ka da duk kawai koya ma akwai malamin na haushi na hauriya akwai malamin sarfi ya iya haka kowa da irin fannin sadadin da ya kware a tufaye din ma akwai shekune tufaye amma ba su kure a layin tarbiyyantar da wani ba inda za ka zo layin ma'arifar Allah su zama to kogi ko kuna za su ma bayani ko layin su ko layin zuwa ko layin su ko layin jiya za ka sami su kurbe amma a layin abunan tarbiyya to ba su zama to ka ba ba za su iya ba ba ka tarbiya ba akwai wanda ya iya tarbiya amma za ka wahala zai wahala ga baniya tarbiyyar ta kai shi tarbiyyar da muke magana a kai shi ne a mayar da kai yadda kake da shi ne saboda yadda yanzu kake ba haka kake da lokacin gabanin a fito da ke a alamin abuwa kana zuki mujarrafi kana tare da kalmar ka ta fara kana riko da ita gangan hannu jiju wani a zan su jira da kuka mun fara da shi yasa za ku ga idan aka yi yaro za ka ga hannunsa haka haka inda za ka fankware zai kare ya fito da fara in ta to shi ne da ta shigo abubuwa sun su shigo tafi abinda ba da gari ba kan ci ba kan gari kazanta da titi bai to shi yake so to kai ba ne eh bari mu mayar da kai yadda kusanta a wani gida shi ne ya zai baka tarbiyya shi yadda kake daɗin shi ne mutum kana sun ya shi ne ake cewa wannan mutumin a insan kari a ana mutum yadda aka halice ce mutum wannan shi saboda shi mutum in ya kuma duniya gangan jikin aka turanta shi aka turanta aka hada da ruhi ya fito to zai fita da insan kai in bai shiga hannun murabbi ya ya dawo da shi insani sa ba zai bar insaniya in ya koma wani abu da ba in ma ya zamo maciji ne shi in ma ya kasance tura ne in ma ya kasance gida ne in ma ya kasance alade ne in ma ya kasance kare ne mutane suke ganin da tura ne ta domin haka ne shi asalin mutum a yi baya cin namun mutum a yi ko a mutane ba wanda ba sa cin namun mutane wannan ya tashi daga mutum ko ya koma tashi ai za ku yi mutum namun mutum ko ya koma da amsa inda shi mutum ne ba zai ci namun mutum ba yana za ku gane a mutane ai akwai wanda shi in bai kashe mutum ba haka daga kwanta kamar yadda kai in ba kai kashe da wata ba haka daga baya da shi kuma bai kashe mutum ba haka daga baya kwanta ka zama ba mutum ba ne ya kuma ya zama sarki ko kuma da mutu ko abin da ya kamata wannan akwai kuma mutane kuma da shi in bai yi wa wani wayo ya ci shi ba ba da da ba zai kwata ba duk lokacin da ka zo shagon da shi tunaninsa wanne dabara wayo zai yi maka ya samu riba kun biya a hannunka kaga wannan da Allah ya koma jilali ai har da sarkin sarkin wayo ba to haka mutane suke wani maciji ne tafi ne da shi da yanzu maciji tsara da yake dinnan tafi yana cizon abin yana ba su wa haka abu mai cin ya tsara ya mayar da kake cikin jini ba shi hankalin ka to a mutane ma akwai mace in bai ɗauki wani shafinsa ya ɗaura sun ba hankalin ka saboda haka in kai karanta ilimi insa insaniya za ta zo ka gane kawai dai me ake cewa kawai ka ga mutum to shi ne shi murabbi da tarbiyyar da zai mayar da kai mutum yanzu ko kana tura ko kana akace ko kana wani abin karawa to shi asalin tarbiyya kenan shi ne wanda maulan mu shek ibrahim ya fi wannan littafi ya yi bayani mai zurfi a kai cikin littafi ta kayan usul alfahar wanda littafi da ya nuna shi ne yake ɗauke da kusan kwankwaye na duniyar zamanin sa da shi ya duba ya duniya suka sanda suka sandan da shi shehi ne ba daga cikin halayen maulan mu shehi wanda za ka tabbatar ya gama sarjantar da kansa wani ne a anguwa yana daga cikin waɗanda suke kudu a da'awar zuwa faida farko farkon tashi ya takura mishi sai tabbace tabbace musgunawa almajirai shi murmudansa haka to shi ne sai ana na ana nan shi ne ya haƙuri da shi a haka kuma duk wani abu da aka yi wani abin sun ruwa ya ci ana aika a gidansa ana masa komai shi ke na ke mutuwa fasha irin ba ta ta ɗin da ta zuwa same shi kamar da take samun duk wanda suke cutar da waliyan Allah duk ya cutar da waliyan Allah ba zai ba zai mutu bayan rashin lafiya saboda mutuwa bayan rashin lafiya a mutuwa wata abin da mutu ba haka kawai sai tsaye sai wani wuri da yau a guje ya tafi kikin sai ce ai wani ne ya rasu shi abin da ya ɗauki wannan ma na babban mutum da mai takura mana ya saboda ka shi ne zai yi suna zai kwanci sai shi ne ya ce alhamdulillah kaga mun ga da fahimta ma'ana cewa babban makiyin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke mana shi mu kwanta ba sai ke yi da ya san za a kwanci haka sai ya ce to ku a ganin ku ne dan ne na ce alhamdulillah sai suka ce a babban makiyin mu ne ya takura mana ya ka yana kawo sai da cika amma ga shi lokaci guda Allah ya ɗauke shi ta ga ce na ba haka bane yace wallahi tallahi da kuka kawo min labari ya da su ban ji daɗi a raina yace ganin ban ji daɗi a raina ba shi ne na gode wa Allah da shi alhamdulillah da ya bani zuciya ne tsarki irin to irin wannan su ne za su tarbiyyantar da muridi shi ma ya zama irin su kaga shi mutum ne amma waɗanda ba mutane ba ne don wuya a ce makiyinka wani abu mara daɗi ya same shi a ce kuma ba ke mana to murnan da za ka yi zama matsala matsala yana nuna har yanzu akwai cututtuka akwai bayan cikin zuciya ba ka zama shi alhamdulillah ya bada bai ji komai na farin ciki ko murna a zuciya a wani shi ne ake cewa a zubarsu wanda ya riga ya ya gama tafiye ta ba zai yi ka shiga hannu hannun shegin da bai gama sarjintar da kansa ba au ko kuma shegi ne amma ba murafi ba ka shiga hannunsa ka miƙa kanka ka ce ya sarfe ta da saboda suna cewa menene wai fatu bi shegi la yi ba ka da ba zai yi kai ko kuma kai kanka kana bukatar tarbiyya ba zai yi ka tarbiyyar ta da kuma ba saboda haka ne farko yake rukunu murabbiyarka kalli shehi wanda yake wata wanda sarki ya karfe ta ya gaba sarki ta da kafa wanda wanda zuciyarsa da gangan jikinsa da ruhinsa sun haɗu a kan alkhairi saboda da alkhairi aka yi insaniya insaniya gaba ɗaya ba ta ba ta ba ta ganin shan alheri insaniya gaba daya to domin haka ne yanzu ko musulmi ne ko kafiri ne akwai wanda zai ce kashe rufin yana da kyau da ya tare ke na hakan ba harkan addini ko shari'a ba ne harka ce ta insaniya kawai mutuncin ne an ba shi kudurar cewa a kashe mutum ko a ci zari na kwata kowane mutum musulmi da kafin da na kafi ba ya jin daidai ne ko da mutum yana yin abu ya san da ba daidai irin wannan ne su saboda aka ce wasu zun murafiyar shi kuma murafiyar din sai ce hajira murafiyar din wanda yake da fitra idan aka ce fitra a larabci fi'ilinsa kafura ne a larabci karuma namin ba da karuma kafura ake cewa kafura ya kuku kafura ya kuku shi ne ismin kwayatinta shi ne kafira idan ka ko shigar da tajadduri a ciki za ka ce hajji amma ka zo ka shigar da tajadda ka tajadda cikin sa shi za ta hadis wanda ya kasance kwararrai a kan hawa a kowane ko a sana'a mutum ya kwarai za ta shi hadis ne a wani sana'a ko a ilimi ne a ce a na'au ta kwarai za ta hadis ne a na'au duk abin da ta kwarai ko gini ko wani abu za ta kai hadis ne kwararrai ne a kan wani saboda kai ce murabbiyatin wa kullum murabbiyan hadira murabbi din wanda yake kwararrai wanda ya san nasu ya san cututtukan nasu wanda ya san kalma ya san cututtukan kalma wanda ya san hawa ya san abin da yake tattare da hawa wanda ya san ruhu ya san matsalolin ruhu wanda ya san kowane komi komi matsala komin karancin matsala duk yadda ya ɓuya ya faki shi zai ɗauko ya gano ku ya magance shi ne ya zama sun kwararrai ke akwai abin da so tari wani lokaci mutane za su ɗauke shi abu mara kyau amma su murabbai ƙwararru suka iya ganin su abu ne mai kyau akwai wani abin da mutane za su ganin shi abu ne mai kyau wanda su shi murabbi ƙwararrai zai ce wannan ba mai kyau ba ne haka abubuwan suke saboda ilimi ne wanda ya saba wa zahirin sabanin abin da wani muka sani saboda ilimi ne wanda yake tafiya cikin ba ba yana tafiya cikin wato cikin wannan a cikin zahirin sani domin haka shi ne mai tarbiya ba zai so ya tarbiyyar gangan jikin kare ba wani zai tarbiyyar abin da yake jagorantakan gabobin gangan jiki da zuciya zai mu'amala da wannan zai mu'amala saboda zuciya ita ce idza idza salu hatta hal jasad wanda hasada hasada hasada saboda haka shi abin da in yayi kyau dukkan gangan jiki sun yi kyau shi zai shiga ya dinga wata cikin wannan abin da shi ce a tattai a kara saboda haka tarbiyya ta addini wahala maulan shehu ya zo ya tarbiyya ya zo ya sauƙaƙa mana da tarbiyya sai zo ya kasance duk da an sauƙaƙa mana da tarbiyya abin mamaki muna nan muna yawo da cututtukan zukatan cututtukan zukatan gaba saboda tsarika ta tijaniya ɗin ma asalinta asalinta kamar da jiya muka yi bayanin tsarika ta tarbiyya wayannan wurdi da kake yi lazimi wazifa cikin juma'a din nan in ka bi su a yadda muke bayani a baya a kai kawai wurdin su ne za su tarbiyyar da kai shehin ka kuma kai tsaye ne za ka tarbiyyar shi da shi a mace jani abin da ya sa shi a mace jani kwarai za ka tarbiyyar kai tsaye ba matsalar abin ka ne wajen cikin sharuta an yi sharuta da yawa a babu watakila ba ka da izini sai yi ko ka da yin sauwa watakila wasu ka sauka da kai makaranta ka yi domin a ci ba zai ci shi karfin ta kaje ba saboda aka sai dai ka nemi malami da wani kusa da kai ya dinga mu'amala da kai haka har ya gama karfin ta kai amma da an ci tsarika ta tijaniya da ta take da tsarika kanta ita ce za ta karfe ta kaje ka dawo da ta take take dawo ka dawo ka ka to shi ba an yi wasu murabbiyan khabira sai ya ce na na bayan kasancewar kwararre garin kyauta da tsofa da duk yadda abu ya bace duk ya gano ya magance shi ya kasance na abu wanda mun bayani akan nasiha cikin bayanin hadis jarir jarir bin abdullahi abdullahi bajari yace a taiku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah على ما أبايعك قال تبايعني على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم حكى العديم النصيحة قلنا لمن قال بالله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته ويكفل شيء ومن رد الناس هذا لكن إذا الناس duk abin da ya gani don kalan ko karancin sa wanda yake ba wa sarari da zai aikata zai saka da shi da hana shi shi ne na kare ce wani abin ai karami ai ba komai ba a san mu ba karami ba mu ba komai karamin ma babba ne ba komai din ma da komai saboda haka wani shi ake ce ma na zuciya ya zama ƙwararre na afusu to shi ne ya ce kani da kirtani sannan kuma ya kasance ko ka nemi mai cikakken irfani an bai ce kani da ilimin ba ce kani da irfani ka nemi wanda yake da cikakken irfani na ka ce irfani ilimi ne wanda yake sama da ilimi shi ilimi sanin abu shi kuma irfani ko ma'arifa shi ne sanin abu yadda yake shi ma marati marati za ka zo ka san abu ka samu iliminsa bayan ka samu iliminsa za ka zo ka samu fahiminsa abin ka fahimce shi yadda ilimi yake ka fahimce shi bayan ka samu ilimin wannan abin ka fahimce shi za ka zo ka samu kuka ka samu ma'ana fahimtar sanyi bayan ka samu fahimtar sanyi za ka zo ka samu basira a kai ma'ana fahimtar ta tashi a fahimtar ko gani ko ji ta koma fahimtar zuciya inda basira a kai sannan bayan wannan ya koma zuciya ce wannan basira ɗin ta tuni ta zama ta irfani ta zama kuma ala shi yasa malaman lokaci cewa a wafa ya halittu ma'arifatan irfani yana nuna sanin abu da wani nau'i na tadabbuki nau'i na tadabbuki na ganin kwakwa abin yadda aka san shi kwakwan haka yau in ka san abin ka nuna baka san shi ba ka kara neman sansa shi ne za ka zo ka fahimce shi ka samu cikinsa ka samu tafiyarsa tukunan ka zo da ce wannan abin yadda na san shi nan haka yau misali da za a gane a nan shi kamar wata mata ce wacce ta je ta karanta da ake cewa ilimin a ilimin harkokin ɗaukar ciki da tawayyarsa da haihuwa da naƙuda da abin da ya kamata wannan ta je ta digiri a kai to wannan tana da ilimin wannan ɓangaren ne akwai kuma wacce ita ba ta da digiri ko certificate primary ba ta da shi a wannan ilimin amma practically ta goyi ciki har ta haihu wacce ta goyi ciki har ta haihu din ita take da ma'arifa a harkokin ɗaukar cikin daji ita wata ta ce ta yi digiri din tana da ilimin wannan tana da ilimin wannan tana da kayan magana ya ga in dai harkokin ciki ne ta ta ɗauka ta ɗauki ɗauriyar ciki da irin wahalwalun da ake ta san yaya ake nakuda ta san yaya ake a haihuwa ta san yaya ake karɓa ta san yaya ya duk komai ta riga ya a wani abin da za ka zo ka gaya musu ne a wannan haka ta san abin yadda ne amma ita wanda ta je ta yi digiri a wannan ita ta yi digiri tana cikin abu in ta zo ta koyi ciki ta yi za ta ga abubuwa da yawa sabanin abin da aka kira cewa abin ya wuce jiya ta to wanda shi ake cewa ma'arifa shi yasa malaman duniya suka ce ba a itilafin wannan kalma cikin sufofin Allah saboda a nasabta wa Allah Allah ko ma'aiki wannan kalma ɗin shi bayan sabon saboda wani abu ne aka ce ka san abu ta hanyar bin diddigi da ganin kwakwa sauran Allah sun da bai da alaka da bin diddigi ko ganin kwakwa ma'aiki matan da bai da alaka da wani bin diddigi ko kwakwa kawai kai tsaye saboda haka za mu ga sifofin Allah za shi alimul gaibi a ce mishi al'alim ne za ki allamun zunubi a ce al'allamu ne za ki alimun bi za ki kudura duk cikin ƙwari ba za ki inda aka ce wa Allah ari ko a ce wa Allah ari maka shi baya ne Gumbin ta wannan to shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake cewa yake magana kan Yahudawa الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم wanda a nan bai ce allazi na ake na kitaba ya alamu na wani kama ya alamu na sanin da suka yi wa ma'aiki din ya wuce sani na ilmi shi da guda sani ne na ma'arifa irfani sun bincike sun ga ƙwaƙwaƙi sun yi ta in kun tabbatar manzo za a haife shi sun san kusurkin kusurkin inda za a haife shi sun san garin kudin sun san komai sun san mahaifi sun san mahaifi sun duk komai sun yi bincike sun tabbatar shi ta Allah shi ya Allah kamar ya aiki na kuna ku saboda haka shi wannan muwatsin da za ka nema to ya ce kari da irfani a nan kuma wani ibara ta shehi shi irfani kansa kai idan babu kamala ba a ce da shi irfani ma'arifan da irfani shi wannan murabbin kalemi wanda yake kari da kari da irfani irfani ma samun sa ya yi sunan da yake da kamala yake da cikakken irfani shi ne za ka zo ka nema saboda a rashin a rashin cikakken irfarinsa to zai iya ɗaukar lokaci mai tsawo gabanin ya sace ka da zai ɗauki lokaci mai tsawo gabanin ya sace ka da saboda zai dinga ji da kai reshe reshe da tsubba maimakon ya kai ka kai ke kamar misali kamar kauye ne misali kauye da ba kurta hanyoyi da yawa in ka je ka bada aje in ka bada aje wani ka ce ka bada ce ce ina ka ke kuma to idan ka ce gari kaza kake so ka tafi zai tsaye tunani can to gari kaza kake so ka tafi sai shi ka bi wannan hanya in ka je ka samu wata tsaniya ko wata kuka ke da kai haku kana da tafiya za ka baka da ta saboda hanyoyin yawa ne to wani kuma ya san garin amma bai san da wannan hanya shortcut din ba sai ya daura ko wani hanya da za ka yi zagaye zagaye in ka je kawai ka za ka tambaya nan ma ka tabbata za su nuna ta wani wancan kawai can ka tabbata za su nuna maka hanya can ka kewaya sai ka je gara haka ya taɓa samun abu kawai da muka faɗa to saboda haka rashin kamala a irfani zai sa ga hanya mafi sauƙi da zai kai ka ya gaba maka tarbiya sai ya ji nema maka wata hanya doguwa kai ta ya wahala sai maka wahala kai shi yasa yake kami da irfani yake kami da irfani imaman sannan kuma ka nemi wanda yake jagora ne imam wanda shi jagora ne abin da ake nufi da jagora ne shi ne ya tarbiyyantar da mutane gabanin ka ire-iren kyakkyawa ya mayar da su mutane ya fitar da su daga hayawaniya ya dawo da su a wannan bangaren ya zama imani jagora saboda kowanne da baka ce wa mutum imam to ya gama zama abin da ake so ya zama a wannan a wannan bangare kamar da ake ce mishi umma da ke umma da imam din ishtikatu ɗaya ne inda ibrahim ba kada ummata ɗaya kada ummata kada ta lillahi hanifa alaihi to shi ne ya zo ya kasance imam jagora ne shahararre sananne a wannan harka na na tafiya saliha sannan kuma ya kasance salihin mutum abin da ake nufi da salihi din in aka yi talakin sabon suna ya kama za a samu mutane dari duk za a ce musu salihai amma kuma kowanne salari ka daban domin haka ne a kauli a kauli mafi gaskiya a kauli mafi gaskiya shine annabawa ma ana sifanta su da sifa ta fa'ari ana sifanta su da sifa sifa ta fa'ari kamar da wa'adi suke yi da fa'ari ya zo a wurare da dama a cikin ma tawakkal musliman وألحقني بالصالحين كما يدعى النبي يوسف يي الدعاء أكم من هكا فاجتباه ربه فجعله من الصالحين النبي يونس عليه السلام هكذا إن الله سبحانه وتعالى يتشوى أبنا وكلا جعلنا صالحين هنا مجانا أكل النبوة yace gaba ɗaya ya mayar da su kun salihai saboda haka suna ya kama a nan da ke ya haɗa imama da salati dai a nan ba yana nufin salati haka sama sama ba wanda ya yi a ce ya zamanto cikakken tsari wanda ba a san shi da aikata kaba'ira ba ƙananan zubai ma ba a san shi da aikata ba wani inda za ka ce ka taɓa ganin wani ya yi wani laifi zai tsaye ta tunani can sai ta kai inda ban taɓa gani ba ta shi ne wannan tsari ko da ba zai yi wanda bai gama tarbiyyantar da kansa bai zama so tsari ba ba shi da iko da bar wasu abubuwa ba zai iya bar wasu abubuwa da yake yi ba kai ka danka amanar zuciyarka hannunsa ka zo ka ce da sauƙi ko shi wannan ba zai yi ba to saboda haka yace imaman yace salihan kai shi ne a wajen shehi ko da shi wannan kasida ne albarka haka tambaye shi ko a katsina ne ko a kano ne wani ya tambaye shi yake cewa shehi za ka iya tuna wani lokaci da a ce ka aikata wani aiki na zunubi ko sabo za ka iya tuna shi sai ya zauna duk yana tunani yana tunani can ce kai ni dai har yanzu ban tuna wani lokaci da na aikata wani abu da ake ce mishi ba na nufi shi ma'akuri ba ne kamar annaba baya kun san akwai ma'akuri akwai ma'akuri akwai wanda Allah yake ba su shi Allah ya kiyaye su ba za su aikata ba su a gare su wannan ba makami ba ne ina ya ce ta Allah isma kuma makami ne Allah su ba ta'ala ya ba wa annabawa wanda ko ko sun kofi aikin zulmi ba za su yi ba amma shi wanda aka mai ta shi ma'akubi aka ba shi bi kudu in ya so ya yi zai yi amma Allah ya kiyaye shi da irin wannan matsayin ne a mudan mushedi da ire-iren su waɗanda ya tarbiyyar suka kasance a kai irin su ne ake cewa imani kuma ake ce makarihi waɗanda za ka ɗauki amanar zuciyarka ka bayar su tarbiyyar da zuciyarka su mayar da kai kai ma ka zamto irin